لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يد مكتابة أشيد da karatunmu na tarihin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan littafi na ar-rahiqul maktum bahasun fi siratin nabawiyya ala sahibiha afdalus salati wa salam wanda fadilatu shaykh safi rahman al-mubarakuri ya rubuta rahimahullahu ta'ala a yau za mu ci gaba daga darasi na arba'in da hudu cikin bayani akan asabiquna al-awwaluna waɗanda suka riga kowa shiga musulunci a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fara da'awa zuwa ga addinin Allah. Mala ya ci gaba da cewa, wa milasabiqin al'awwalina ilal Islam yana daga cikin marigaya na farko-farko zuwa ga musulunci min gairi ƙurai waɗanda ba ƙuraishawa ba, saboda mun karanta sunayen ƙuraishawa a darasinmu na jiya. To, a na yau akwai Abdullahi ibn Matsud al-Huzali. abdullahi dan matsod Allah shi kara yadda da shi shi ya karbi musulunci a farkon farko a wata ruwaya ma yana cewa yana ganin kaman shi ne na bakwai a karban addinin Allah ko da yake kowane sahabi yana faɗin gwargwadon nasa wani zai ce shi ne na uku ko na hudu wani shine zai ce shi ne na biyar saboda a lokacin abubuwa boya ke yi shi wanda ya sani ne zai lissafa da su akwai waɗanda bai san cewa sun karbi addinin Allah ba kuma abdullahi dan matsod Allah shi ƙara yadda da shi za mu samu ƙarin bayani a kansa akwai lokacin da maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya masa addu'a domin kun san shi abdullahi dan matsod yana kiwon dabbobi ne a birnin makka ana biyansa wannan sana'a ce wanda ta daɗe tuntunin mutum yana kiwon waɗansu dabbobi ana biyansa yana samun abincin abinci to sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da abokinsa Abubakar bin Abi Quhafa radiyallahu anhu suka hadu da shi a hanya suka ce masa da dabbobinsa lokacin da annabi zai yi hijira ya ce a cikin dabbobin nan ka tatse mana nono mana da za ka ba mu mu rike shi a matsayin guziri ko yunwa ta dame mu mu sha saboda su larabawa da yake ba masu ɗuri ba ne a yanayin yadda suka tashi mutum yana jin yunwa ya samu madara kofi ɗaya ishe shi kai ko sai a baka bakwai bai ishe ka ba bayan ka sha bakwai din ma kana neman tuwo ko kana neman shinkafa amma shi balarabe zai sha wannan madara kofi ɗaya ko nono kofi ɗaya yake nan zai ce alhamdulillah ya ishe shi kuma sai ga ya dawo da kuzarinsa to wai mu me yasa sai mun ci tuwo ko sai mun ci shinkafa sannan muke samun kuzari kamar yadda kullum nake faɗa shi yasa shaddan mu yake cika da wuri da suka waye yasa yake cika da wuri amma suna su za a daɗe bai cika ba tunda abubuwan da suke ci kawai za a ga kai a wajen kaman hayaniya ne su kuma abincin kenan da ce to ka ba mu dabba guda ɗaya wanda nononta ya cika za mu tabe da ce inni mu tamanu ya ce ni amintacce ne mutanen da suka bani kiwon dabbobin nan cikin su ba wanda ba musulmi ba ya ce ni sun amince da ni don haka ni ɗin nan ba zan musu ha'inci ba tun da dama yana daga cikin alfanun kiwon waɗannan dabbobi sawa'un manya ne ko ƙanana musamman ma ƙananan da suka dace da saharar larabawa ƙananan dabbobi suna amfani da nononsu su a wajensu abinci ne me yake gwadawa yana gwada cewa gaskiya ba zai bayar ba sai idan ya nemi izinin iyayen gidansa su kuma ba sa kusa sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya ce masa do a cikin dabbobin kan nan akwai wanda bata taba haihuwa ba ko wanda nononta ya dame wanda babu nono a ciki ya ce akwai ga wata dabba nan kamar kyamushashiya ya mazu Allah ya kaɗe nononta ya addu'a yana ɗaya daga cikin mujizozin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ga nonon ya cika ya ce ma abubakar bin abi kuhafa kawo akwashin na ya kawo akwashi suka cika abdullahi dan masud yana gani a idonsa aka yi yana gani aka yi abin yana ba shi mamaki to bayan an cika wanzu Allah ya sha abubakar bin abi kuhafa ya sha shi ma makiyayi ya maka kusa shi ma yana so sai aka ce a baki shi ma ya sha ya cika cikinsa akwai wata kalman da suke fala idan suka sha irin wannan nono ko madara musamman an samu makiyaya wanda suka taba kiwo da yake na ga da dama daga cikin mu yan birni ne ba mu san kiwo ba amma wanda yake jin yunwa aka tatse masa madara mai zafi idan ya sha ko yana fama da yunwa aka kawo masa irin wannan madara masaki guda ya sha to hata ƙoshin zai ringa gani a idonsa ba wai ana gani ba shi ne zai gani mutumin da yake fama da yunwa in ya sha nono ya sha nono za ga yana ta gumi ko to shi karan kansa ma yana ganin ƙoshin a idonsa abinda suke faɗa kenan sai da muka ga ƙoshi a ido bayan an yi wannan sai annabi ya ce wannan dabba sai ya ce ɗauke nonon kawai sai ga nononta ya koma kamar da ya ce to kai mai dabbobi kaga ba mu taɓa komai ba to ake ba da bakin magana tunda da aka tatse ma an baki ya sha eh amma kun ga wannan fa ya gwada amintacce ne ake waɗancan da nononsu ya cika ya tatsaye amfani da shi ma bai yi ba ka dubi rikon amana irin na mutanen da amma banda mutanen yanzu mutum za ka ba shi shago kafin wani lokaci ya kattara ka za ka ba shi rikon dabbobi kafin wani lokaci ya sai da su ka kaf gaba daya za ka ba shi rikon gona ko shi ne jagora to sai dai a je a zaga da kai a cikin karmami eh an zan karmami ko wato hatta dabbobi sun ci karan ya sayar babu taki babu kudin huda babu kudin magani babu amfanin gona kuma babu kudin kara din ma gaba daya duk ya cinye saboda babu amana to shine bayan ya gani yace kai ashhadu annaka rasulullah yace lalle na shaida kai manzon Allah ne amma kuma sai yayi dabara sai ya ce ka sanar da ni karatun da ka yi wannan nonon ya cika eh kun ga dabara mutum yana da basira da ba haka ne maza Allah kuma sai ya ce ya ce innaka muallamu ya ce kai din zan sanar da kai zan sanar da kai karka da mu zan sanar da kai saboda shi bai san situation din da su manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suke ciki ba amma daga baya ya kasance ɗaya daga cikin makarantar Kur'ani Abdullahi ibn Mas'ud Allah shi kare ya tare shi yace sai da ya haddace sama da surori 80 daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama gaddan qariya abinda yake nufi gaddan qariya suna sauka lokacin da aka saukar da su da dumi dumin su lokacin ma bai lokaci bai sanyi ba wato ayoyi da zafi zafin su lokacin da mala'ika ya saukar da su idan aka karantar da shi sai ya dauka to malamai suka ce wace addu'a ce annabi yayi kuma ya ce innaka muallamu eh akwai wani tsohon gardi ya ba mu lakani eh akwai wani tsohon gardi ya ba mu lakani in ya faɗi lakanin za mu tambaye shi hujja ya kawo mana hujja inda rikicin yake kenan to abdullahi dan mas'ud Allah shi kara yadda da shi kuma an ce karamin ruwa ne yasa wata rana yace wai ana jin tsoron karanta qur'ani a dakin kaba yace shi bari ya karanta shine suka daka shi lokacin ana da'awa a boye ya karanta qur'ani a cikin dakin kaba ya ga mai hana shi suka daka shi sai da waɗansu suka zo suka ce ku ya hankali kabilan sabani huzail suna kan hanyar fataucin ku idan kuka ji rauni ma ɗan uwansu suka harzuka ta asubanci na kabilanci ya kama su to za su toshe muku wannan hanya sun toshe muku wannan hanya ku ne masu asara to wani lokaci ana lura da ire-iren waɗannan wannan kenan sannan wa mas'ud bin rabi'a al-qari wa abdullahi bin jahak al-asadi ina ganin za mu takaita tarihin sahabban nan don kar ya cinye mana lokaci kafin mu je tarihin su eh tunda za mu samu tarihin su daidai ku haka insha Allah ta'ala wa akuhu Abu Ahmad bin Jahar wa Bilal bin Rabah al-Habashi Bilal eh mai kiran sallan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine ladanin annabi na farko kuma yana daga cikin as-sabiqun al-awwaluna waɗanda suka yi karbi musulunci a farko na biyu akwai abu mahazura shi kuma yana ɗaya daga cikin ladanan annabi na baya-baya wanda aka bar shi a birnin makka sai dai shi ma bai da shekaru garin kwaikwayo a jeji annabi ya ji muryarsa ya ce ya kira mun yaran nan saboda annabi yana tafiya ya kansa a yi kiran sallah yanzu a tawaga yankuna tafiya kasa aka yi kiran sallah mutanen ƙauyen da suke kusa da wajen za su barku ba za su jefe ku ba lalle sun jefe ku ya tabbata cewa su manyan jahilai ne barai da gaske amma dai akwai tsoratarwa wani za ka samu ko da gona ne zai yi kiran sallah saboda duk wanda ya kiran sallah ko da bai samu abokin da za su yi sallan jami'i ba to mala'iku za su taya shi ko aljanu za su taya shi ai kaga ya ci gaba eh mai kiran sallah yana kiran sallah su kuma suna kwaikwayo irin na yara to ka san wani lokaci yara su kuma ba su da tunani ko ba su da hankali mai yawa wani maganin kwaikwayo zai yi da ƙarfi har wanda ake kwaikwayo zai ji eh gashi muna gani ko da a gida ne ko menene wata ranar ka makale sai ka samu a cikin yaran gidanka wani yana kwaikwayon maganarka da yadda kake bada umarni da yadda kake barazana irin ka shigo din nan zai ka samu kawai ya harɗe ko akan kujeran gwado ko akan kushin ko ya rike remote ko kuma yadda kake waya sai ce ai ga yadda baba yake waya eh ko ya ce wa matan ku kawo min abinci ya miyan ba ta yi daɗi ba abinda baban zai ke faɗa ne zai kwaikwaye shi to wani gari ya yi a hankali zai zo yana yi da ƙarfi har ya fallasa kansa shine annabi ya ce a nemo abu mahazura ko da ke wannan munasaba ce baya daga cikin asabiqun al-awwaluna amma dai tunda mun kawo masu kiran sallan annabi akwai bilal akwai abu mahdura akwai abdullahi ibn ummi maktub ke kuma a ainihin birnin madina wa innahu kana rajulan ama la yunadi hatta yuqala lahu asbahta asbahta saboda shi ya kasance makaho ne baya kiran sallah sai idan an ce fa gari zai waye gari zai waye da wannan ne malamai suke cewa exactly lokacin da alfijir yake fitowa ƙididdige shi yana da wahala sai dai a yi kiyasi yanzu a nan azare karfe nawa alfijir yake bayyana kai da kake kasuwar kaji ko wanda yake kofan yake kofan wane ne malam baba ne ko ina ne to ainihin ma akwai wata anguwa a can gaba suwa ya kamata su fara ganin bayyanan alfijir a garin nan ai waɗanda suke gaba to karfe nawa ne exactly za a ce ga alfijir ya fito cuyi yana da wahala yana da wahala sai dai a yi kiyasi yana kyautata zaton karfe kaza kamar yadda za ka kake da niyan fada dalilin da ya sa da wanda yake gaba da wanda yake tsakiya da wanda yake can yamma da birni to sai ya amfani da wannan kiyasi cewa ana tsammanin alfijir zai fito karfe kaza rana rana kwallon rana za ta fito karfe kaza za ta faɗi karfe kaza to kaga sai a sanya lokacin sallah da lokacin al'amura gwargwadon haka na'am wa suhaibu bin sinan ar-rumi za mu samu karin bayani a kansu saboda suna daga cikin waɗanda aka wahalar saboda talakawa ne ai waɗanda za fara karɓan addinin Allah a cikinsu akwai manyan mutane su ba cutar da su da yawa ba amma talakawan cikinsu sun sha wuya sun sha wahala wa ammar bin yasir al'anati wa abu yasir wa ummuhu sumayya akwai mace da ake kiranta sumayya wa amir bin fuhaira da kuma amir bin fuhaira waɗannan suna daga cikin waɗanda ba ƙurai shawa ba waɗanda suka fara karban addinin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mimman sabaka ilal islami minan nisa har ila yau daga cikin waɗanda suka rigaya wajen karɓan musulunci a cikin mata, su kuma waɗannan gairu man takaddama zikiruhunna banda wanda aka ambace su a baya. akwai ummu aiman barakatul habashiyya wace ce ummu aiman hadinatun nabi wanda ta reni manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun karanta maganan ta can baya wa ummul fadl akwai ummul fadl lubaba al-kubra bintul harith al-hilaliyya zawjul abbas bin abdul muttalib ana ganin ummul fadl ita ta riga mijinta karɓan addinin Allah ta riga mijinta mijinta shine al-Abbas bin Abdul Muttalib babban manzon Allah kuma kusan sa'an manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai lubabatul kubra akwai lubabatul sugura akwai babba akwai karama yasa an aka samu sunaye guda biyu sun zama iri daya to sai a nemi bambantawa eh kamar yadda malaman firamare a da suna wannan dabara an kawo wannan abdullahi dan muhammad an kawo wancan ma abdullahi dan muhammad to sai su duba su gani yanzu ce abdullahi fari dan muhammad abdullahi baki dan muhammad sai su musu lakabi daga lokacin to duk takardunsu kuma sai tafiya haka saboda akwai sunayen da suke yawan juyawa a tsakanin mutane ko garin nan akwai sunayen da aka fi amfani da su saboda mujawara to kusan kowane gari idan ka je za ka samu akwai sunayen da aka fi amfani da su wajen sanya wa mazaje ko kuma mataye to za ka iya samun mutum ɗaya biyu uku hudu biyar ma duk sunayensu iri daya sunayen iyayensu ma iri daya a gida idan mutum ya haifi ‘ya'yansa ya halatta ya sanya musu sunaye wato a samu cikinsu mutum biyu ko uku duk sunansu iri ɗaya ne ya halatta ko bai halatta ba ya halatta ya halatta eh yasa kana iya cewa abdullahi sai ka ce al'akbar Abdullahi Al-Asgar, Abdullahi Al-Autar, kaga an samu guda uku kenan. Idan aka samu wani na hudu kuma ya fito baki kirin sai ka ce Abdullahi Al-Atwad. Kaga wacce an ce shine babba, kowa ya san shine babba. Wannan shine na tsakiya, tun da ka je akwai na tsakiya to akwai karami, sai aka ce wannan shine karami, sai aka ce to wannan shine baki. wannan kuma shi ne al'asmar da kala kamar shuɗe-shuɗe haka don haka yin kai amfani da sunaye wato suna guda ɗaya akan mutane da yawa ya halatta amma sai a manna wani abu domin a bambanta su na bayan lubabatul kubra bintul haris alhilaliya zauji al'abbas bin abdul muttalib wa asma bintu abi bakar ne siddiq radiyallahu anha kusan asma diyar abubakar bin abi kuhafa zance mafi inganci lokacin da abubakar bin abi kuhafa ya karbi addinin Allah a matsayinsa na babban abokin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya je gidansa kakaf duk gidansa so karbi addinin Allah tun daga majalisan sama majalisan sa inda ake taruwa da yawa sun karbi addinin Allah balle gidansa na anan ya kawo mana lamba ta uku yace unzur litafsil sirat ibn hisham mujalladi na farko shafi na 245 zuwa 266 wa fi tasmiyati ba'd man samma fihi nazar sai a cikin ibn hisham anan din ma ko waɗanda aka ambace su bai faɗa mana bambancin da ke tsakanin su ba don waɗansu akwai da musuluntan su da waɗansu akwai bambancin shekara ɗaya ko biyu waɗansu akwai watanni masu yawa a tsakani to bai bambanta ba ha'ula'i kun ga waɗannan da muka ambace su ma'arufuna bi sabiqin al-awwalin an san su da cewa su ne marigaya na farko zuwa ga addinin Allah wa yazharu ba'da tatabbu'i wal istiqrar kuma yana bayyana bayan an yi bibiya da bin kididdiga anna adadal mawsufina bis sabqi ila al-islam cewa adadin waɗanda suka riga shiga addinin Allah wasala ila mi'atin wa salatina rajulan wa imra'a yawan su ya kai mutum 130 mazan su da matan su a wancan lokaci to kaga adadin in ka kwatanta da yanzu ba su da yawa amma a yanayin wancan lokaci suna da yawa saboda babu yawan al'umma kamar haka kamar yadda muke gani a yanzu walakin sai dai la yu'rafu bi-tabd malan yace a tsare ba za a iya sani ba annahum kulluhum aslamu qabla al-jahr bid-da'wa dukan su ne suka musulunta kafin a bayyana da'awa a cikin shekaru uku na farko aw ta'akkara islamu ba'dihim ila al-jahr biha ko kuma musuluntan su ya jinkirta har zuwa lokacin da aka bayyana da'awa to kun ga daga wannan bayani za mu fahimci cewa waɗanda aka ambata mana ko waɗanda mai yawa ma a shekara ta hudu da annabci ko ta biyar da annabci suka karbi addinin Allah amma duk da haka an sa su a cikin wannan lissafi sai a sala a cikin ayyukan ibada a cikin ayyukan ibada ka kaf gaba daya sallah ita ce farkon wanda aka fara umarni wa manzon Allah ya aiwatar da da ita ibadan sallah kafin azumi kafin zakka kafin aikin haji kafin a saukar da shari'u shari'o'i daban-daban saboda muhimmancin sallah shine zai kawo mana bayani a gurguje amma wace irin sallah saboda annabi yayi isra'i da mi'raji a shekara ta goma da annabci kuma ittifaqan a shekara ta goma da annabci Allah tabaraka wa ta'ala ya farlanta sallolin nan guda biyar har aka aiko mala'ika ya zo ya gwada ma'annabi lokatan sallolin guda biyar ya sauko sau goma yana saukowa yana gwada masa yadda ake sallah ga lokacin sallah ga kuma yadda za ka yi sallah shekara goma da annabci amma kafin shekara goma da annabci akwai sallan da annabi yake yi to wace sallah ce wa min awa'il ma nazala min al-ahkam yana daga cikin farko farkon abin da ya sauka na hukunce hukunce al-amru bis salati umuni da yin sallah qala ibn hajar ɗaya daga cikin malaman hadisai ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala yace kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qabla al-isra'i kafin annabi ya yi isra'i a shekara ta goma da annabci kun ga a garin makka kenan shekara ta goma da annabci ba ba shekara ta goma da hijira ba na'am yusalli qat'an annabi ya kasance yana sallah yanke wa kazalika sabu haka ma sahabbansa taruwan da suke yi a gidan al-arqam bin abil arqam mun ambaci sunansa jiya yana ɗaya daga cikin waɗanda suka karbi addinin Allah to a gidansa ake buya a yi sallah tana annabi ya falakarwa ya karantar da su abin da ya sawwaka shi yasa ma waɗansu da suka zo ƙasar nan wasu larabawa sai suka kira makarantar da suka bude darul arkam sunan makarantar darul arkam wato kwatankwacin irin wancan gidan da annabi ya karantar da sahabbansa radiyallahu anhu walakin sai da ikhtulifa an yi saɓani hal furida shay'un qabla as-salawati al-khamsi min as-salawati amla an farlanta wata sallah kafin salloli guda biyar din nan ko kuwa walan sun ce akwai sallah raka'a biyu ne da safiya raka'a biyu da yamma walan suka ce raka'a biyu ne kacal a cikin 24 hour amma babu nafsi mai karfi da ya tabbatar da ɗaya daga cikin su faqila aka ce innal farda kana salatan abin da ya zama farilla sallan da ake kabla tulu'i shamsi kafin rana ta fito da safe wa kabla gurubiha da kuma kafin ta faɗi intaha wa rawal harith bin abi usama min tariq ibn al-hay'a mawsulan an zaid bin haritha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi awwal ma uhiya ilay cikin farkon abinda aka yi wahayi ga annabi atahu jibrilu malaika jibrilu ya zo ya same shi fa allamahu al-wudu'a ya sanar da shi yadda ake alola falamma faraga min al-wudu' lokacin da ya gama kammala alolan aka za gurfa min ma sai ya kamfaci ruwa a cikin tafin hannunsa gurfatan min ma'in ko gurfa min ma'in gurfatan min ma fana da habiha farja wato ya wanke gabansa ya yi yafa a gabansa ko da yake wannan akwai bayanin da ya kamata a ce an yi shi ya kawo saboda munasaba ne ya gwada mana cewa mala'ika jibrilu ya karantar da annabi alwala tun a farko to kuma daman duk wanda ya alola ai zai yi sallah ne duk wanda ya alola zai yi sallah yadda annabi aka karantar da shi alola haka aka karantar da shi sallah ba wai haka kawai da aka ce alola ya je kama yin alola ba da aka ce yi sallah ya je kama yin sallah ba sai da aka karantar da shi annabi adam ne kawai da aka ce je ka ka faɗa musu sunayen waɗancan yana zuwa kafin ya je sai Allah ya sanya masa ilhama tunda Allah bai sanya masa ilhama ba bai sani ba shine Allah ta'ala ya sanar da shi Allah ya sanar da shi al-asma a kullaha summa aradahum 'ala al-mala'ika fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin qalu la ilma lana shi yasa suka ce ba su da ilimi akan sa sarki ya tabbata gare ka ya Allah ba mu da ilimi akan wannan yace ya kai Adamu anbi'uhum bi asma'ihim ba su labarin sunayen waɗannan ko da yake an kawo da damirin kasa mai koyon larabci zai ce an bi ohun bi asma'iha sai Allah ya ce bi asma'ihim kar mu kama wani labi daban kar mu shiga wani labi an bi ohun bi asma'ihim falamma an ba ohun bi asma'ihim nan kuma suka sake tsarkake Allah bisa abin da aka faɗa musu to abin da nake so na kawo a nan a gurguje annabi adam lokacin da Allah ta'ala ya halice shi kafin ya halice shi mala'iku suka ce babu yadda za a yi Allah ya halice wata halittar da ta fi mu ilimi tunda mun ce Allah ya sanya mu kalifofi a bayan ƙasa ya ce a'a akwai halittar da zai yi to da wuya yi wata halitta ta fi mu ilimi suna irin tabiya tsakanin sunan to ku mala'iku da Allah ta'ala ya halice ku da ba ku nan kwata-kwata aka halitte ku kuma ana ce za a yi wata halitta ana ba ku labari akwai fa gaibi ko ba ku da ilimin gaibi mala'iku ba su da ilimin gaibi ana ba su labari ne suna ce a'a to shi yasa Allah ya gwada musu wannan jarabawa aka bijiro da waɗansu abubuwa suka ce menene kuma wannan ashe abin da za a kure su a kai kenan ya za wani lokaci ka zo kana buga kirji don kana farfesa wai kai kana ganin kafi kowa ilimi ba haka ba ne wallahi Allah ta'ala ya ga dama ya gwada maka aya sai ya gwada maka wani dan parent ina jin yan siyi din sama ko menene haya islamin din sama irin ranar juma'a da yamma ne irin masu karatu ranar juma'a da yamma da su sun ba su da lokaci ko irin yan asabar da lahadi sai ga yana neman kure ka to shi yasa ba a buga kirji a zo ana alfahari haka na'am mutumin da babu laifi idan mutum ya je ya yi tsarki bayan ya yi tsarki ya zo ya alola da ya zo ya alola sai ya tuna yana shakka tufafinsa ko wandonsa akwai najasa a ciki sai ya ce bari ya yayyafa ruwa sai ya yayyafa ruwa ya salla da wannan ba sai ya wanke wannan babu laifi wannan yana gwada mana haka mutum ne ya je bawali bayan ya yi bawali ko kwankwarin dauko babban ya yi ba haya bayan ya yi ba haya ya goge ya dauke bayan ya gama daukewa zai yi tsarki sai ya manta saboda yanki wata hudu ba biya shi ba sai ya manta bai yi tsarki ba sai ya fito da ya fito sai ya alwala bayan ya yi alwala ya zo zai shiga masallaci sai ya tuna a shefa ya yi ba hayafa bai yi tsarki ba alwalarsa ta warware malamai suka ce alwalarsa ba ta warware ba sai ya je a hankali ya ɗauki ruwa sai ya je bayan gida ya fakaici idon mutane alolansa tana nan in ya je sai ya yi tsarkin nan ba tare da ya taɓa al'auransa ta gaba ba in ya yi tsarkinsa salun alun ya mayar da wandonsa ya sake fakan idon mutane ba sai ya sake alola ba ya zo ya shiga masallaci wasu abin da ya sa na ce ya fakaice idon mutane saboda wani ya gan shi zai ce tafi zai ce ake wannan mahaukaci ne daga bayan gida ba kawai masallaci ya wuce kuma gashi mu zo mu bi ki sallah mu bi ki sallah ni ina ganin yana da hankali ake bai da hankali to daga lokacin zai manna maka a shari'ance abin da ya fito daga al-makrajain min min hadain al-makrajain shine yake warware lola don akwai kafi a jikinka yana manne idan ka yi alola alolanka tana nan kawai za ka yi sallah ne sai ka wanke amma inda fita ya yi bayan ka yi alola to shi ne alolanka ta warware ko da ka je tsarki kai tsaye sai ka taɓa al'auranka alolanka ta warware amma an abin ya tsaya bari fito balo-balo abin ya tsaya a wanke shakiranka ne kawai baka taɓa al'auranka ba alolanka tana nan mun shiga fikihu saboda munasaba ina fata an gane na'am to kaga irin wannan zaka je ka yayyafa ruwa saboda annadhu yana daukan yayyafa yana iya daukan wankewa wa qad rawahu ibn majah bima'nahu wa rawa nahwahu عن البراء بن عاذب وابن عباس رضي الله عنه وفي حديث ابن عباس وكان ذلك من أول الفريضة عبد الله بن عباس يتفرقون فريضة كنا سيدي كما كيف wannan hadisi yana gwada farkon farilla a lola ashe kenan da malamai suka ce duk mutumin da bai yi alola ba idan ya yi sallah sallah ba ta karɓu ba haka ne sai dai idan yana da lalura idan yana da lalura sai ya yi taimama idan yana da lalura taimaman ma ba zai yiwu ba yana kan gadon asibiti musamman ma a ce asibitin da yake mai kyau su ba sa son a shiga musu da ƙasa shiga da ƙasan ma ba dalili ba ne an ce a bar kallafa wa masu jinya sai an shigo musu da ƙasa in ba zai yi ka yi taimama a cikin ginin asibitin ba ko asibiti yana da kyau an inganta shi shi kenan lokacin sallah ya yi ba za ka iya taɓa ruwa ba babu ƙasa a wajen to sai ka yi sallah haka matukan kana da hankali kun ga yadda shari'a ta yi bayanin abin dalla-dalla kenan amma farkon abin da aka farlanta alola sarki ko da ma riga an fada a can baya mai aka ce wa thiyabaka fatahhir da tufafi wa badanaka fatahhir wa qalbaka fatahhir haka malaman tafsiri suka fassara tufafinka ka tsarkake zuciyarka ka tsarkake sannan kuma eh komi naka ma ka tsarkake na'am wannan hadisi na Abdullah dan Abbas gakin nan ya kawo shi muktasar asira wa qad zakara ibn Hisham ibn Hisham ya ambata rahimahullahu ta'ala anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ashaba lalle annabi da sahabbansa a wancan lokaci kanu idza hadarat as-salah idan sallah ta zo zahabu ila shi'a sukan tafi cikin kwazazzabo inda suke buya fasahau fuquya bi salatihim min qaumihim daga sallan su gabarin mutanen su ba sa so su gani domin saboda musulunci bai gama yaduwa ba ana da awane a boye sannan kuma وقد راى ابو طالب النبي صلى الله عليه واله وسلم وعليا يصليان مره وترانا علي بن ابي طالب wato abu talib babban annabi ya kai ziyara gidan annabi yana zuwa sai ya samu annabi da Ali bin Abi Talib suna sallah ya abin da bai taba gani ba ya gani da ya gansu suna sallah yace a'a fa kallamahuma fi zalika bayan sun gama sallah sai musu magana wannan kuma fa suka ce ai sallah suke yi walamma arafa jaliyatal amr yayin da ya gane bayyanannen al'amari a mara kuma bisa ba sai ya ce to ni ina muku umarni ku ci gaba da yi amma ni ba zan yi ba saboda haka sai ya karfafa su saboda duk wanda za a gaishe yana sallah za a gaishe a natsayi ke a natsayi ke wani lokaci ana gudawa a tiktok mai gida ya ɗauko bulalaransa ya ɓaci yaro ya yi laifi zai dake shi ko yara sun yi laifi sai su kama sallah da gangan sai ga sun kama sallah Allahu akbar yana zuwa sai ya ci zai yatsa ya ce wato ya san me yake na sallah yaro kuwa ya yi ruku'u eh ba zai yi ruku'u ba ba zai yi sujada ba ko ba komai wannan yana gwada wato iyayen suna kimanta gashi yaro ya yi laifi za a dake shi amma tun da yana sallah to an nan daga masa kafa eh an daga masa kafa saboda an san a sallah akwai nazuwa kuma in aka zo aka ce yaron ka gashi yana sallah yana abin nan ai zaka samu sauki don hankalinka zai kwanta kana kyautata zaton duk addu'o'in da yayi Allah zai karba kuma zaka samu natsuwa in ka bar duniya ka bar irin wannan to abin nan ire-iren waɗannan mutane su ne la khawfun alaihim wala hum yahzanuna la khawfun alaihim fi ma taraku kuna fi dunya ولا هم يهزنون في الآخرة فيما يدركون في ذلك نعم تلك هي الإبادة to wannan ita ce ibada to anan da ya kamata ya kawo mana ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila yasa wadan suka ce sallan dare aka ce annabi yayi tunda ayan qur'ani kai tsaye abinda ta ambata kenan farkon al'amari ومن الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا كما قبل بعد الأبار شوى تبا umunnin da aka ba su suna yin haka inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma wallahu yuqaddiru al-layla wan nahar kun ga da farko umunni aka bayar a ƙarshe kuma sai aka bada kabar akwai bambanci tsakanin insha da kabar a cikin ilimin balaga daman sun ce ya kasu kashe biyu akwai alinsha alinsha dunkumin laila ka kwana kana sallah eh amma da aka ce illa kalila sai dai ɗan kalanto an sake ragewa wato akwai awa goma sha biyu ko sha ɗaya to kaga sai ya tsaya awa takwas kenan yana sallah sai ya rage awa uku ko awa hudu hakan nan shi ne kumin laila illa kalila nisfahu kun ga an dawo awin kusmin hu kalila au zid alaihi to nisfahu awin kusmin hu kalila au zid alaihi rabinsa ko ka rage ɗan kaɗan abinda bai kai rabi ba ko ka ƙara a kansa a kan rabi kenan duk wanda kai daidai ne shi yasa maza Allah ya kira kawai goma ko goma sha daya cikin dare ba ma ka gan ka samu kana yin guda biyu ka yi wuturin ka guda daya uku kenan ko kana dan guda biyar haka shikenan amma da farko ka ɗebe su goma yanzu ba kayan ritaya ba a ce ka ɗebi goma sha ɗaya ko sha uku to shikenan kana samun wani kwantara kuma da gyar za ka yi biyar ko ba gaba ne to ai ba a son ka yi gaba ka dawo baya gradually Allah son mutum ya ringa karawa ya ringa karawa to da ya kamata a ce kawo mana wannan a gurguje tunda sallah ce ta farko farkon wato zamanin musulunci tilka hiyal ibada kun ga wannan ita ce ibada allati amara biha almu'minun wanda Allah tabaaraka ta'ala allati umira biha almu'minun wanda akai umunni wa mu'minai wala turafu lahum ibadatun ba a san waɗansu ayyuka na ibada ba wa awamir ko waɗansu na umarni ba wa nawahir ko na hane-hane ba ukura daban gairu ma ya ta'allaku bi sala in man da sallah sallah suke yi sai karantar wanda yake a hankali wa inna ma kana alwahyu lalle wahayi yakan zo yubayyinu lahum jawanib shatta yana musu bayani na bangarori daban-daban min tauhid na abin da ya shafi tauhidi wa yuragibuhum yana kwadaitar da su fi tazkiyatin nufusi wajen tsarkake rayukansu wa yahukkuhum yana ingiza su ala makarimil akhlaq a bisa kyawawan dabi'u wa yasifu lahum aljannata wan nar yana sifanta musu aljanna da wuta ka annahuma ra'ay ayn kaman suna ganin su keke da keke wa ya'iduhum yana musu wa'azi bima wa'iza baliga da wa'azi masu karfi takrahu sudura wadanda suke bude kiraza wa tugzi ar-ruha wadanda suke ciyar da ruhi wa tahadu bihim wanda suke kora su ila jawin akar zuwa ga wani yanayi daban gairil ladhi kana fihi al-mujtama' al-bashari ana zaka wanda sabanin wanda mutanen duniya suke kai abinda malai yake so ya fada mana shine wa'azozi na alqur'ani a farkon musulunci har zuwa tsakiya da zaman makka shekaru goma sha uku da annabi yayi a birnin makka mafiya yawa wa'azi ne akan tauhidi akan tsarkake rai akan abin da ya shafi wuta da aljanna akan abin da ya shafi makarimul akhlaq kafin ka ji an zo an ce zakka kaza da kaza da kaza azumi kaza da kaza da kaza duk waɗanda suka zauna a makka ba su je madina ba ba su san maganan zakka da azumi da aikin hajji da sauransu ba tauhidi saboda inganta tauhidinsu sannan kuma tazkiyatun nufus kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha sannan kuma akwai makarimul akala kyawawan ɗabi'u ai Allah tabaraka wa ta'ala faɗa ko da cikin wannan sura nunuwal kalami la tuti kullu hallafin mahin hammazin maka'in binamim مناء للخير معتد عظيم أطل بعد ذلك ذليم أن كان ذا مال وبنين إذا تطلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على القرطور أكون قوات أن ميا قن أبي أولي قدانا وجم قدا بقوي الله تبارك وتعالى يا أم وجيسو كدك كذكرة ولا تطيع كل حلاف mai yawan rantsuwa wallahi kaza wallahi kaza ko a yanzu ka samu mai yawan rantsuwa makaryaci ne yasa karka yi jagoranci kana yawan rantsuwa mutane eh karya ce duk ba za ka yi ba mutumin da ya saba rantsuwa saboda taɗe-taɗe na yau da gobe bai tashi da tarbiyya ba ana son ya bari amma babu kafara kansa ce wallahi sai na yi saboda ya riga ya saba wallahi sai na yi kai wallahi ba zan yi ba kuma sai ya yi wala ya zama lagawul yamin ba a son haka mahin duk mutumin da zai wulakanta kansa ba shi yasa aka ce kuda wajen kwadayi yake mutuwa ba yanzu ka duba ka gani wani lokaci akan 200 za ga matan nan da 'yan siyasa suke raba musu naira 200 da shinkafa mudu nawa nawa ne yake rabawa shinkafan ma tun na zamanin corona eh to kar mu yi tone-tone da yawa to zai ga sun je ana ta tattaka su a kan naira biyar ko ɗaya? wani lokaci ma sai ka samu ko wajen karban zakka ne ma har ka samu an samu mutuwa za ga mata haka sun yi gungu-gungu suna yawo suna bin gidajen masu hali a lokacin azumi haka ne ko? manna'in lil khairi maroci kaga wannan tun a makka ake musu gargadi maroci aka ce a karka yadda ka zauna da shi in ma kana da aboki maroci ka rabu da shi to musulunci ba saurowa to da masu laifi haka dai sannan kuma akwai bayanin aljanna da wuta musamman in ka dubi surorin makka musamman na ƙasa-ƙasa ɗin nan ga alhutama ga hawiya duk waɗannan in ka duba za ga samu makiyya ce saboda a makka aka yi ta musu bayani akwai fa aljanna akwai wuta akwai takin alkiyama abinda nan bai kawo ba shine akwai labarai kissoshin al'ummomin da suka shuɗe a baya a wancan lokaci labari ya kasu kashe biyu akwai labari wanda ya tabbata ko tarihi akwai tatsuniya abinda bai tabbata ba to da musulunci ya zo shi sai ya bi layin labari babu tatsuniya cikin Qur'ani tun labarin da Qur'ani ya bayar gaskiya ne sai dai in yafi karfin kokolwanka kawai ka tsaya haka tunda akwai zulkarnain labarin da aka bada nazul aka bayar na zulkarnain akwai abin mamaki a ciki sannan khidir da malaminsa ko kuma annabi musa da malaminsa khidir lokacin da aka tambayi annabi musa alaihi salam yana wa'azi ma bani isra'ila an cika ana ta masa tambayoyi yana ba da amsa sai wani ya ce masa ya annabin allah ya manzon allah shin akwai wanda ya kai ka ilimi kuwa ya ce babu saboda shi yana gadaran yana ɗaya daga cikin ulul azumi kuma tun da Allah ya ce masa annabi ne manzo wato ko akwai wani ma yana karkashinsa to ga yayansa ma annabi haruna yana karkashinsa ai annabi haruna ya girme annabi musa a dalilin annabi musa aka ba da annabi haruna mai annabci ai roƙa ya yi rabbi shurah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli yace waj'al li waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi adri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katira wa nadhkuraka katira innaka kunta bina basira qala qad utita sulaka ya musa ai abinda Allah ya ce masa kenan yana roka aka ce an baki yayansa ne yasa komi aka ce wai menene na gida ya fi abin nan ko eh tunda yanzu aka ce za a bada annabci mawa za a bada annabci alhaji aminu sai ka bada sunan abokinka ai in baban kai na da rai sai ka ce ya Allah ba shi annabci eh za ka ce ki za a baki ya ce babu sai da aka tashi duk aka watsi ya je ya zauna ya yi ajiyar zuciya sai Allah ta'ala ya ce masa akwai wanda ya fi ka ilimi bi ma'ana ilimi jeji ne kuma don a tabbatar maka an ba ka dama ka je ka ɗan nemi ilimi a wajensa na kwana biyu don ka tabbatar ka ɗauki yaronka guda ɗaya ku ɗauki kifi kifin nan inda kifin nan ya ɓace to a nan wanda ya fi ka ilimi yake za ka same shi tsakaninsa da ubangijinsa tunda wa kallama Allah Musa ta kalima ya za da ya zo ya shirya ya ce zai yi tafiya Eh. hatta yaron samma sai da ya zaɓi mai hankali ko zan ko almajirai ne iri-iri akwai ɗan baki ai kana tare da almajirai baka ce za ka yi mu'amala da abin nan ka bule mu kowa wani abin da baka tsammani ma sai ka ja wani waje duk waɗanda kake tare da su da yaranka akwai wanda ka sai in maganan kuɗi ne shi ya kamata a sa idan maganan amana ce ta kaza shi ya kamata a sa idan maganan daidaitawa ne wajen ciniki ne shi ya kamata a sa to ka gano waɗannan wani shi kuma mai baki ne to ko kashi kake ka zauna an ka gaishi dama haka hausawa suka ce ko to irin wannan ka bambanta mutane kowa da inda zai yi amfani saboda haka ya dauke shi da suka je kaga ya hadu da wanda ya fi shi ilimin sun je da kifin kamar yadda ƙur'ani ya ba da labari kifi kuma ya bata shi kuma wanda aka ba shi ajiyar kifi yana ji yana gani suna kwance saboda tsaban gajiya yana bacci ne ko menene shi ya rasa ma mafarki ne ko menene kawai kifi ya fito ya shiga ruwa annabi yana tashi ya ce kai tashi mu tafi mu ƙara gaba tunda yanzu babu kowa ana to kai a lokacin ka faɗa masa mana kai fa kaga kifi ya shiga abin nan sai bai faɗa masa ba sai da suka sha wahala suka zauna ya ce kai mun gaji kawo mana guzurinmu nan ya ce kai hakuri a can din nan suka sake tafiya don a gwada maka ilimi cikin arha ba a samu wallahi mu ne yanzu saboda technology muke samun ilimi cikin arha amma kun dubi ayyukanmu kuma hannu riga yake da ilimin saboda duk abin da ka same shi cikin arha ba za ka kiyaye shi ba yanzu an yawa ɗaya da rabi ana karantarwa wani zai ce yayi yawa shi ya fi son tiktok ɗin minti uku ko minti biyar amma kuma zai saurari jawabin wani wai ka hutu eh na awa nawa amma bai ji haka ji ba an gane ka hutu ko Allah ya kyauta to saboda haka farko farkon musulunci ba kallafa wa mutane maganar shari'a ba an ba su labarai iri daban-daban dalilin da yasa za ga labarin annabi Musa kusan ya mamaye ko'ina abinda zai baka mamaki ka dubi suratul shu'ara za a ambata mana nan gaba suratul shu'ara tana daga cikin surorin da suka sauka da farko farko malamai suka ce suratul shu'ara tana gwada ma annabi da sahabbai cewa fa akwai gogormaya a gaba duk abinda ake ciki fa so matabi ne annaba nawa aka kawo a cikin suratul shu'ara suna da yawa aka yi tarkizi a kan annabi Musa alaihi salam saboda ya fi kusanci da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wajen ga Misra ga jaziratul Arab na'am wa hakaza marra salasatu awam haka shekaru uku na farkon musulunci suka shude wa da'awatu lam tazal maksura ala al-afrad wato kira zuwa ga musulunci bai ainihin gushe ba ya takaitu ne akan daidaikun mutane ولم يجهر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي بفتو في لي بينا با في المجامع وجن تارورك متاني والنوادي da wajajen zamansu in aka ce almajami inda mutane za su haɗu wani lokaci annawadi inda suka saba zama yanzu da safe akwai wanda suke taruwa a wani waje da rana akwai waɗansu suna da majalisansu da daddare akwai waɗansu suna da majalisansu ko da yamma to waɗannan su ne ake kiran suna wadi mufrad ɗinsa nadiya nadiya saboda duk abin da ya same ka mutanen da suke majalisanka ba za su taɓa bari a wulakanta ka ba duk abin da za su yi a da to za su yi domin su kare ka to ba fara ce ma annabi ya rinka ziyartar waɗannan wurare yana wa'azi ba bai fito fili yana wa'azi ba balle kasuwannin mutane wuraren taruwansu da sauransu na'am illa annaha urifat lada quraish sai dai kuma da'awan musulunci a wajen quraishawa su sun sani tun da kun mutane dalilin da ya sa musulunci ya fara ƙarfi kenan a cikin makka ƙuraishawa suka fara karɓa tun da laraba suna ganin su ne suka fi kusa da addini da su ake koyi ya sa Allah tabaraka wa ta'ala ya sa musuluncin a makka amma wani abin mamaki daga baya su bar musuluncin ya yi walwala kuma suka ƙi sai Allah ta'ala ya ce to ga headquarter ta biyu birnin madina a hadu aka zo aka yaƙe su aka ce to ɗakin kaba yana nan amma kuma ga madina har ila yau inda masallacin annabi yake inda sahabbai da yawa suka zauna suka rayu a nan aka samu al'ansaru bayan almuhajiruna ba don annabi ya yi hijira zuwa madina ba ta yana za a samu al'ansaru ai ba za a same su ba kuma zai fi kan wahala ne a makka wannan yana daga cikin in garinku ya yi zafi ka bar garinku ka tafi wani waje ko talauci ne ya dame ka a garinku ka je wani waje ka nemi kuɗi tunda a garin ku ba za ka yi aikin kaskanci ba musamman samari ku ne nake faɗa muku haka don wanda suka yi ritaya ka suka abin da ya rage musu daga addu'a sai salati amma samari mutum yana garinsa saurayi yana ganin ba zai abin nan mutu ka tafi wani gari wanda za ka je ko kaki kake kwata za ka sa abu a jikinka ka kwace kaki bayan ka kwace a biya ka bayan ka gama ka zo ka yi wankanka ka cire wannan ka feffeza turarenka kana dan ajiye kudinka har ka zo ka gina gidanka ka sayi gona ka zo ka bude shagonka ba wanda ya san kwasan kashi kai a can baya ka biya ka tunda a garin ku ba za ka yi wannan sana'a ba amma ba ka tsaya kana ta ƙarya kana ɗaukar rikici ba eh na illa annaha urifa lada quraishin wa fasha zikirul islami bi makka ambaton musulunci ya watsu a birnin makka wa ta haddasa bihin nasu mutane suna ta magana da wanda suka karba da wanda ba su karba ba wani lokaci za a je majalisa ma ana magana waɗansu a cikinsu sun karbi musuluncin amma ba za su bayyana ba waɗansu suna jin tsoron su yi zagi saboda suna tsammanin a cikin 'yan majalisan a kowaɗanda suka karba in suka yi zagi ba su san consequences ɗin da zai dawo kansu ba to abin da ya ta faruwa kenan shekaru uku na farkon musulunci wa ka tunakkiru lahu ba'dhum aw tanakkara lahu ba'dhum ahyana wani lokaci akan samu jefi jefi waɗansu gwada bijirewansu amma mafiya yawa masu bijirewa sune waɗanda suke da ƙarfi wanda suke da mulki kusan mai mulki shi sai an bi shi a hankali kamar yadda Allah tabaraka ta'ala ya ce muka yi nufin halakar da alkarya amarna muturafiha wa fasaku fiha wa haqqa alaiha alqawlu qad damarnaha tarmira ai muturafiha kaga da masu sarauta da masu mulki da masu kuɗi eh da waɗanda Allah tabaraka ta'ala ya ba su ɗaukaka saboda wata baiwa ga wajen karban gaskiya suna da wuyan sha'ani saboda su akwai abin da suke gadara da shi to yanzu kan ma in ka duba ma babu bambancin su da talaka ba ya da siyasi amma za a faɗi gaskiya ya ce ƙarya ne ko ka ga wani yaro an ba da fatawa a abin nan sai ya ce malamin ƙarya ya yi ko fatawan da aka bayar fa ubansa ma ba zai iya ba da wannan fatawa ba ko malamin ubansa ba zai iya ba da fatawan mama ce karya ne kuma da kuɗin rikici ne ma ya haɗa ya sayi wayan dubu ɗari yana kwamen yana ce karya ne saboda babu tarbiyya amma a da abin da aka sani wanda ba da komai talaka gaskiya tana zuwa zai fara karfa duk wacce yana gadara da kuɗinsa wacce yana gadara da sarautansa wacce yana gadara da mulkinsa wacce yana gadara da bunƙasansa da ɗaukakansa a cikin al'umma to yaya zai yi ya kwantar da wuyansa ba zai yi ba sai an bi shi a hankali na yasa ya ce wa ka tanakara lahu ba a zuhuma hayana wa a tada ala ba'dil mu'minin akwai waɗanda suka suka ƙetare iyaka suka yi ta'addanci yanzu kaman bilal lokacin da ubangidansa ya ɗaure shi shi ba zai ja shi ba amma sai ba da yaran sai ce sai ta jansa a ƙasa ai wulakanci ne sannan da wanda ya dauki maki ya ce ma baiwarsa in ba za ki kafirce ba kashe ki zan yi ba abin da za a yi tun da sayan ki na yi ya kashe ka mijinta ya zo ya yi magana shi ma ya kashe shi annabi ya ce musu sabaran ala yasir inna maw'idakumul janna yace ku yi hakuri jarabawa ce to an samu daidaikun ire-iren waɗannan illa annahum lam yattahimu bihi katiran lam yahtammu bihi katiran haythu lam yata'arrad rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lidinihim shekaru uku na farkon da'awar musulunci annabi bai taba addinin su na bautan gunki ba walam yatakallam fi alihatihim bai yi magana akan gumakansu ba saboda me saboda usulubi na dawa yanzu an je an tura ka mutanen da wato kaje kai wa'azi wa mutanen da suke addinin gargajiya kaje ka samu da wajen tsafin su da wajen abin nan daga ina zaka fara dawa eh sai ka fara musu da kyakkyawan dabi'a da kyakkyawan dabi'a ko da wajen zama ka ce bismillahi in an kawo maka abinci ka ce bismillahi bayan ka gama cin abincin ka ce alhamdulillahi da yawan da ya kawo maka abinci ya ce ya za a gode ma Allah ni ne za ka gode mun don ni na kawo maka abincin to kaga sai ka kasance mai basira yadda za ka jawo shi abin nan za ka gansu suna wajen tsafin su kai sai ka zauna a gefe kana lura da abubuwan da suke yi domin ka ɗauki hikiman yadda za ka fito musu in ka zo kwaɗam ka ce za ka hana su zafin ba za su saurare ka ba to annabi a birnin makka shekaru uku na farko bai taɓa maganan bauta ma gunki baya magana ya bi su a hankali gumaka ba zo kansu ba tukuna sai almarhala a saniya a da'awa jiharar sai zango na biyu lokacin da aka tsallake aka shiga da'awa kira zuwa ga addinin musulunci a bayyane daga wace gaba ce aka samu to bayan shekara uku ne bayan shekara hudu amma me ya faru akwai abin da ya faru akwai abin da ya faru daga lokacin manzo Allah ya ce to kawai ko taware ko tawaraye ok idan da kare-kare ne mai zance shi ne da rasinmu na gaba isha Allah ta'ala abinda muka fala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh